أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أئمة المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a Allah ba mu ikon dawa domin ci gaba da karatun littafin ashifa sai fi tarifi hukukul mustafa sallallahu alaihi wa sallam kitabu shifai bi tarifi hukukul mustafa sallallahu alaihi wa sallam a za mu tashi akan fasali na biyu a malam shehin malamin yake cewa الفصل الثاني فصل نبيو في وصفه تعالى له بالشهادة وإذا صفنت من ذن الله صلى الله عليه وسلم دع الله يكي الشهادة شهيدا كنا وما يتعلق بها da abin da yake rataye da wannan shahada din wato da Allah subhanahu ta'ala yake sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min sana'i na yabo wal karamati da kuma karamci shine daraja da girmamawa kala ta'ala Allah ya kawo ayoyi aya ta farko da ya kawo ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka ya kai wannan annabi lalle mu mun aiko ka shahidin ka zama mai ba da shaida wa mubashiran ka zama kuma mai bishara wa nadiran ka zama mai gargadi a manzon Allah shaida ne akan al'ummarsa al'ummar manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama ita kuma mai shaida ce akan sauran al'ummu gaba daya shi kuma manzon Allah Allah shi ne shaidarsa Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ah Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ta zo a cikin suratul ahzab aya ta 45 jama'a Allah ta'ala lahu fi hadhihi al-ayati duruban min rutub min rutub al-usra Allah subhanahu wa ta'ala ya tara wato abubuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wato wannan aya na nau'o'in darajoji masu daraja na nau'o'in darajoji wanda suke masu martaba kenan na sallallahu alaihi wasallam Allah ya tara masa waɗannan abubuwa a wa jumlatan wa jumlata awsafin min al-midhati da kuma matattarin sifofi na yabo matattaran sifofi da Allah ya tara bi ma'ana sifofi jewa Allah ya tara na yabo ga manzo sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan aya din kin wa ja'alahu shahidan na farko ya sanya shi mai bada shaida ne ala ummatihi li nafsihi shi mai bada shaida ne a bisa al'ummarsa da kan kansa sayyidina rasulullahi shi wa kaza wa kadhalika ja'alnakum ummatan wa tadallu takunu sha'aba yakuna rasulu alaikum shahida kaga shi ne ba da shaida ne da kansa ga al'ummarsa bi iblagi min risalata ta wajen isar da manzanni risalata ya samu ko risalati risalati to bi iblagi min risalata ta wajen isar musu da manzanta shine sako kenan wa hiya min kasa'ifihi sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin kususiya shine abin da Allah yake banci manzon Allah da shi yau shine isar da sako ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ka isar da abin da aka sauka zuwa gare ka ko manzon Allah ya sa wa mubashiran kuma a cikin kususiya za an mayar da shi mubashir mai bishara ga al'umma mumina yace Allah muku alƙawarin kaza ya muku alƙawarin kaza na alkhairai li ahli ta'atihi ga masu mata biyayya wa nadiran ya kasance mai gargadi ne mai wa mutane kashedi idan suka zama ba mutanen kirki bane shine li ahli ma'asiyatihi ga ma'abota yi wa manzon Allah kangara masu saban Allah masu saba umarnin manzon Allah to wannan shi ko manzon Allah na musu gargadi wada'iyan ila tauhidihi kuma shi manzon Allah mai kiran al'umma ne da sauran dukkan mutane zuwa kadaita Allah subhanahu wata'ala wa ibadatihi kuma mai zuwa mai kira zuwa ga kadaita ibadar Allah subhanahu wata'ala kada ayi wa Allah shirka wajen bauta masa wa sirajan muniran wa sirajan fitila ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muniran mai haske aka ce wa mutum fitila mai haske to shi ne daraja ce wacce take abin ta daraja wato fitilar ma ba kowace ordinary fitila ba kenan fitilar ma mai haske fitillin kenan ka kala kala ne kamar yadda ainihin taurari da wata kaga haskensu daban rana da taurari haskensu daban to fitilar ma za a ga wata fitila ce amma ba ta biya bukata ba amma dai za a dangane alamu Allah subhanahu ta'ala yake wa sirajan munira yutada bihi lil haqqi wannan fitila mai hasken ana shiriwa ta dalilin ta zuwa gane gaskiya fitilar da za a haska a ga abu ai ta biya bukata domin dan Allah shi an misalta da fitila mai haske wanda za a haskaka ta a ga shari'a zuwa ga Allah hanyar da za ta kai ga Allah shine mai haska maka ita shine manzon Allah in kuma an ce shine kansa ma hanyar shiriyar wato shi din ma yayi daidai inda Allah subhanahu wataala ta wa innaka latahdi ila siratal mustaqim wannan in an ce shine hanyar hanyar da mai shiriyar da mutum zuwa hanyar da za a samu shiriya ya zanna idan kuma an ce shi ne sirafin lahi mustaƙim din shi ma shi ne duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yace haddathana shaykh Abu Muhammad ibn Attab haddathana Abu al-Qasim Hatim ibn Muhammad haddathana Abu al-Hasan al-Qadisi haddathana Abu Zaid al-Marwazi haddathana Abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf haddathana al-Bukhari haddathana Muhammad ibn Sinan haddathana Fulayhun حدثنا هلال بن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan isnadi da ya koro shine yake cewa ya haɗu wato da ainihin abdullahi bin amr bin al-asi wato sai yace da shi akbirni ka bani labari an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ni labari irin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ka sani mana ka bani labari kala yace ajal yace haka lamarin yake eh ajal ana amsa da ajal da na'am da jairi duka kamar ma'anar su ne ta ce tabbas kuma na'am haka ne to duk wannan shi ne yake wa shine yake cewa wallahi innahu lamawsuhun fit tawrati yace na rantse da zatin Allah manzon Allah shi abin sifantawa ne a cikin attaura an sifanta shi a cikin littafin attaura littafin da aka ba annabi Musa yace bi ba'di sifatihi fil qur'ani da irin shashin wasu sifofin da aka sifanta shi a alqur'ani haka a cikin attaura ma aka sifanta shi yace daga ciki ne ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka ya ga wannan annabi lalle mun aiko ka shahidan mai ba da shaida wa mubashirin mai bishara wa nadiran mai gargadi yace a attaura ma an sifanta manzon Allah da irin wannan suratul azab ayat 45 wa hirzan manzon Allah ya zama kariya katanga lil ummiyina ga waɗanda suke ummiyai waɗanda ba su da ainihin galibu domin kalmar ummiyu kamar shi ne wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma ummiyu a nan su ne wanda ba su da galibu ai ko yanzu ne in mutum bai yi karatu ba ba shi da gwamnati a hannunsa ba shi da komai ya zama shi mai ne abin tausayi saboda ba shi da galibu to shi ne an ta'abdi ga abin da aka ce a cikin attawar kenan yake ya kai tawa kai din nan bawa ne ne bawa na ne wa rasuli kuma kai manzo na ne sannan sammaituka almutawakkilu na ambaci sunanka da cewa kai ne mai dogaro laisa lifazzin manzon Allah bai mai kaushin zuciya ba ne wala galizin ko ba mai kaushin zuciya bai fazzin shi ne kamar mai yawan fushi wala galizin ba kuma mai kaushin zuciya ba ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan duk sifofi ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana irin sifofi wato na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ifazin shi ne kai ba mai mummunan ɗabi'a ba wala galizin ko ba mai kaushin zuciya ba wala sakabin fil aswaqi ba mai kwalla talle a cikin kasuwanni ba ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga kasuwa don sayan wasu kayayyakin ainihin amfani na rayuwa amma baya kwalla talle a cikin kasuwanni wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ata manzan Allah baya ije baya tunkuɗe mummunan aiki da mummuna idan ka masa mummuna maimakon ya yi mummuna don ya rama to shi sai kuma ya maka kyakkyawa kamar idan ka watsa masa ƙasa shi kuma sai ya baka ruwa kaga shi ya kamata ya wanke jikinsa ya ɗebi ƙasa ya rama amma sai ya baka ruwa ka wanke hannunka tun da ka zuba masa ƙasa to wanke hannunka ya yi kayi aiki ko to ya baka ruwan wankewa ba zai tila maka ƙasa ba sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina yake cewa walakin ya afu wa yaghfiru sai dai yadda lamarin yake shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka masa mummunan aiki ya afu yana yatsewa wa ya bishiru sai ya gafarta maka ya ce je ka ba komi har langwanta maka shine shine annabin rahman ke walan yaqbilahu Allah hatta yuqima bihi millat al-awda'a Allah bai karɓi ran manzon Allah ya koma gare shi ba har sai da Allah subhanahu wataala ya daidaita wani ya daidaita karkataccen addini da da manzon Allah sallallahu alaihi bihi bi sababihi sallallahu alaihi wasallam jama'a da addinin da ba na musulunci ba ai karkatacce ne to amma duka sai da wasu suka bar addinan su karkatacce suka dawo kan addinin musulunci ne take saboda dalilin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce bi an ya kulu ta inda za a daidaita karkataccen addini shine ta yanda idan suka ce la ilaha illallahu babu an bauta da gaskiya ta Allah duk wanda yake bautar wani abin da ba Allah ba da zaran ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to wannan abin da yake bauta ba tumatikali ya rubuta shi kuma sai ya zama an yi imanin ne da ikilasi kuma da niyyar itikadi sannan aiki ya biyo baya don ya gaskata abin da aka faɗa a wayaftaha bihi a'yunan umya sannan Allah subhanahu wata'ala ya bude wato idanuwan da da makafi ne bihi bi sauti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta dalilin manzo Allah duk idanun suka zama makafi Allah ya bude su abin da ake nufi ai Qur'ani ya cewa alahum ayun am lahum ayun la bismillah ya ko ya wato ai ga idanuwan ba ta gani wal irin gani ne ake cewa ba ta yi ba ta ganin gaskiya dan su yarda da ita ga rashin kuru da muzu ga sanan kirikiri amma ba za su yarda ba saboda an ɗauke musu gani na ma'ana ba gani na hakika na zahiri ba to shine nan wayafta bihi a ayunan gulfa a ayunan umya Allah ya ya warkar da idanuwa makafi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa adanan summa da kunnuwan da suka zama kurame Allah ya sa sun ji saboda dalilin manzon Allah su ma ga kunnuwan suna jin magana ba ba sa ji bane alamu adanu la yasma'una bi hayy ga kunnuwan amma ba sa ji da su ne ba sa ji ba ji ne ba sa yi na maganganu ba gaskiya ce ba sa yarda da ita aka ce to kunnan ba shi da amfani ma ya baya jin magana duk kunnan da ba zai ji gaskiya ba dan ya ji su yi shirme to ai wannan ya zama kunnan baya ji wa quluban kulfa Allah ya buɗe zukata wanda suke rufaffu rufaffun zuciyoyin da ba sa karɓan gaskiya ko da sun su kowa iya gane bayani amma ba sa karɓan gaskiya sunan su wannan rufaffu ne an yi da tamfin a kansu shine Allah ya ce qasam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim kamar wannan ayar ne Allah ya magana a kanta gishawatan Allah ya yi tamfin din zuciyar da yana wanda ainihin ran shine kalla barran ala qulubihim ma kanu yaktubu wanda dalilin miyagun ayyukansu Allah ita ran ita yana sai tambin aka toshe zuciyar ba ta iya ganin gaskiyar da yadda ba ta ji su yadda wa awwadu kira mithluhu an abdullahi ibn salamin sannan wannan magana da aka kawo shine irin tsohon manzon Allah tun at-taura wanda shi da aka tambayi wato wannan ainihin sahabi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne Abdullahi bin Amr bin Al'azi ya ce sifanta mana manzan Allah ya ce ajal to shi ne aka kawo wannan ayar a cikin Alƙur'ani shi kuma sai ya ci gaba da kawo irin sifofin da aka ambaci manzon Allah da shi a cikin at-taura bayan an kammala kuma sai aka ce wa zikira mithluhu an Abdullah ibn Salam an ambaci irin wannan bayanin da Abdullah ibn Amr ibn al-As ya kawo daga kuma wajen Abdullah ibn Salam wanda Abdullah ibn Salam shi ma yana cikin malaman Yahuda wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da jama'arsa baki daya wa kabil akhbari hakan nan kabil akhbari shi ma ya rawaito irin wannan hadisi to da dukkan su a cikin malaman Yahudawa na wancan zamani kuma suka karɓi musulunci suka yi riba biyu abin da dama gaba ɗaya kowanne ya zama a daidai yake bi ma'ana lokacin Yahudanci lokacin addinin Yahudu sun bi addinin Yahudu na gaskiya lokacin da manzo Allah ya bayyana kuma suka dawo cikin addinin manzo Allah kenan su suna zama wato kowane bangare Allah ya ba su wajiba yukurkihi an an ibn ishaqa sannan a shashin wasu hanyoyin wannan hadisi din an samu daga ibn ishaqa yace wala sakh wala sakhabin ay wala sakhibin kamar da ce wala sakhabin fil aswaqi to dan azubuta da sinun da kha'un da ba'un shine ake so a bambanta muku ruwaya ku lura da kyau yawa can yace wala sakhabin fil aswaqi ina fatan ku ga wajen saboda ruwaya ne sakafin ya kama ku da sinun da kha'un sai alif sai ba yawwa nan kuma yace wala saqibin fil aswaqi to duka shine falla abu kamar falla wato talla a kasuwa shi ma nan da yace amma a shashin wato wata hanyar hadisin ne da aka rawaito daga wajen ibn ishaqa shi maimakon wala saqawin yace wala saqibin fil aswaqi ina ba tan gani yawa sannan wala mutazayyidin bil fushi mandan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai kawatuwa da ayyuka mara kyau ba ayyuka mara ta kyau mandan Allah ba ruwan shi da su ballan da ai kawa da su wala qawwalin lil kana bai zama mai yawan gulma ba al kana din shine rada radar mutum kenan shi ba ruwan sa ba shi da yawan magana ballantana ma ai gulma manzo sallallahu alaihi wasallama a usaddiduhu li kulli jamilin sannan ana daidaita wato dukkan wani abun da ya zama mara kyau sai manzo Allah ya dawo da shi daidai yau ya tsarkihu li kulli jami ana daidaita ga dukkan wani abu mai kyau kenan shi Allah manzo sallallahu alaihi wasallam baya shiga harkar da ba ta da ba ballanta na gulma ko wasu rasa ko wasu abubuwa da cin namun mutane a wato wannan din Allah nake cewa yana daidaita shi manzon Allah ga dukkan abin da ya zama mai kyau ne to nan Allah yake sa manna Allah ya nufi wajen baya nufan gun da ba shi da kyau ko kuma gun da ba da ta ce ba yace wa ahabu lahu kulla khuluqin karimin wa ahabu lahu zannan ina hore masa dukkan kyakkyawar ɗabi'a ta yabo to Allah yace na ba wa mannan Allah sallallahu alaihi wasallam wa aj'alu lahu sakinata eh libasahu na sanya wato nutsuwa ita ce sitirar manzan Allah sallallahu alaihi duk abin da ya faru na tashin hankali za ga manzan Allah na tsaye yake duk abin da ya faru na firgita za ga manzan Allah na tsaye yake amma duk karamcin mutum a wannan a wasu bayan Allah ko da ya ne in dai an kare ta yi sai ka gani amma manzan Allah na tsaye yake dukka ba abin da yake rinjaya sai firgita sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shi ne anan Allah yake cewa wa aj'alu sakinata libatahu na sanya nutsuwa ita ce suturarsa wal birru shi'arahu halin kirki shine alamar gane manzon Allah wattaqawa damirahu tsoron Allah shine kinsa masa a zuciyarsa tsoron Allah yana kunshi a zuciyar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hikmata maqulahu hikima ita ce take ta dabaibaye hankalinsa ba za ka taɓa samun hankalin manzo Allah ya rabu da hikima ba a koyaushe a cikin hikima yake wa sirqa wal wafa'a tabi'atuhu gaskiya tsantsa da cika alƙawari wannan shine halin manzon Allah shine dabi'arsa wal afwa yafewa da rangwame wal ma'rufa qulukahu da kuma kyakkyawan aiki wannan shine dabi'unsa sallallahu alaihi wasallam wal'adla siratahu adalci shine wato alamarsa shine tarihinsa shine tadarsa sallallahu alaihi wasallama wal haqqa shari'atahu gaskiya ita ce shari'ar ta hanyar da yake bi baya bin abin da ba gaskiya ba wal huda imamahu shari'a ita ce shugabansa kuma shine shugaban shari'a sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal islama millatahu addinin musulunci shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine addinin sa wa ahmadathu annabi ahmad shine sunansa ya zo a cikin suratul safi wa qala ibrahim wa qala musa ibn maryam isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad daga wa ahmadat muhu annabi ahmadu shine sunansa yace uhdi bihi ba'da dalalati ina shiryar da mutane bihi bi sababihi ba'da dalalati saboda dalilin manzon Allah bayan da sun bata amma in aka kama kaba da manzon Allah sai mu dawo da su shiryayyu ko kuma suka doso wajen manzon Allah ko sai a dawo da su shiryayyu ya Allah awa uallimu bihi ba'da da jahalati ina sanar da mutane saboda dalilin manzon Allah bayan da su jahilai ne ba su da ilimi amma in suka rafi manzon Allah sai in ilmantar da su inji Allah wa arfabu bihi ba'da kamalati sannan ina ɗaukaka mutum bihi saboda dalilin manzon Allah ba'da kamalati bayan da abun ne yake ba shi da haske sai in ɗaukaka shi a ganshi duk wanda ya rabu da manzon Allah in da ba san shi ba sai an san shi ka duba duk manyan sahabban nan mana eh amma duk rabuwarsu da manzon Allah ya sa aka san su ake ta karanta tarihin su hadisan su ne zuwa da sauran su haka da a gani yanzu duk mutum ya ce zai taba sayyidina rasulullahi ko sahabbansa ko matansa sai ka bar shi kawai ya je shi ya ta shiriri ta sai ko shi ne yayi wanda za a karanta bai wani abin da za a karanta ba in ba ka yi abu kamar nasu ba to bai kamata ka kyare su ba idan kuma ma za ka kyare mutum son samu ba ka yi abu kamar nasa ka yi wanda ya fi nasa sannan kana da bakin magana a kansa idan ba haka ba kawai kai shiru shi ya fi maka alkhairi wa usammi bihi ba'da nakirati an nakirati shine kamar mutum ya yi shigar bulsu misali da ka misali yanzu kamar sai babban mutum ke a ce shugaban jiha ka san ai an san shi da jiniya da sojoji ko da wasu escort hakan nan to sai a ce sai kawai sai ya shigo motar yan kasuwa sai motar da ake dan town service din nan sai dan shigo yake sa manyan kaya ba so da ba kowa sai dan shigo saboda ya zaga gari ya ga aikin mutane ya ga ya ake ko kuma zai ji ana zagin sa ne ko mai kamar yadda sai na umar yake to shi ne sai in aka gan shi ya zo to a larabci a ce ja al-amiru mutanakkiran mutumin amir sarkin nan ko gwamna ya zo a boye ba ya yi nakara kansa ya boye kansa in an ce an nakira wal ma'arifa nakira shi ne abin da ba a san shi ba karara a ma'arifa kuma yin abin da ya bayyana an san shi kowa ya faɗa an san shi to shi ne ja al'amiru mutanakiran gwamna fa ya zo amma fa shiga bultu ya shigo garin ba ma wanda ya gane shi sai da ya mutu ya ce ai ya zo fa tasko ya zo batattu ya je wajen taro kaza kaza har ya tabu mu gane shi ba sai da tafi goya ka ce duk abin da aka yi akan gidansa aka aka ina limada li annahu ja'a mutanakkira ya zo a boye ya yi shiga kultu to shine man dan Allah Allah subhanahu ta'ala yake cewa hakkin sa anan yace a yace wa usammi bihi ba'da nakirati ina daga sunan mutumin da da boyayye ne da nakira ne mutumin ba a san shi ba amma bi sababin nabi sallallahu alaihi wasallam daga shi a san shi kawai yawa wa ukassiru bihi ba'da al-qillati ina yawaita abu da abu dan kadan ne amma saboda dalilin manzon Allah sai in yawaita abun ya zama mai yawa ka duba dabinan Jabir bin Abdullahi mana lokacin da yace shi mahaifin sa ya rasu kuma ana bin su bashi yana ga dabinan ba zai iya biyan bashin ba amma da Allah sallallahu alaihi yace kai ni can marbadin dabinan mana fangalin dabinan je gani ko ya je ya gani ya dan zauna a kan tarin dibin ya addu'a sai ya tashi ba ya ce duk masu bin ka bayi kowa zo da buhunsa aka yi talo da aka yi talo da kaman ba a diba daga yi kansa ya yi dinga loda na kawo gidansa ya yi ta ci ina ga dibinan nan ni mai ya yi ta cin dibinan nan dai har illa masha Allah da ƙarshe dai akwai abin da aka masu sharafi sannan ya yi sannan dibinan ya yi kasa amma da bai goce wannan sharaɗin ba shekara da shekaru zai yi yana cin wannan dubu a yanzu ka samu irin wannan ka ɗan sama wannan albarka a cikin buhu kawai sai ka je ka yi ta ci in an ce maka noma ba ka ce ba na yi yi to manzo Allah ya maka to in albarka a ciki yace wa uguni bihi ba'da al-ailati ina wadata mutum bihi bi tawbin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-ailati bayan talauci da mutum talaka ne mutum ya dingina da manzo Allah kuma manzo Allah ya ma addu'a ko shikenan an wuce wajen koyi sai dai a dinga nuna ka wannan ba manzo Allah ne masa addu'a ya tafi ka duba Anas ibn Malik mana da wasu yanzu suka dara akan shi wai suke ta cewa wai ba Anas ne ko kuma me ne da sauransu ai kanka zaka kore ba shi zaka kore ba duk mutumin da ya yi abu ake karanta sama da shekara dubu da ɗari hudu da wani abu kai yanzu ka lokaci za ka rusa shi ka bar mana aiki irin nasa sosai mu ci gaba da ba ka bari ba bara ka yi haƙuri kawai ka kama harkar gabanka kai ma ka je ka haɗu da Allah lamin lafiya shi ne ribarka wa ajma'u wa ajma'u bihi ba'da al-furqat ina tara tsakanin mutane bayan da a rarraba suke mutane suka rarrabu idan suka dawo suka haɗu da manzon Allah zai sallar sai haɗa soja ya kaɗu wani ausu da kazara abin zuwa manzon Allah yaƙi ake shekara ɗari da sama da ɗari ba a auratayya ba a zama inuwa ɗaya daga yaƙi su yaƙi shine manzon Allah yana zuwa sai wa kuntum Allah shafa wa furat minan nari ba an kada kun minha kadhalikum yudallahu lakum la ta'lamu tadru wa ce wa allafa baina qulubihim law anfaqta ما تقل جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه أزل حكيم وأعلف به شيء كان وانا إنا تارى به بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين قلوب المختلفة bayan zukatan da da sassaɓawa suke ba sa ga maciji saboda dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hada su waje guda inda Allah zama ɗan uwan juna eh a wa hawa'i ko wa hawa'in mutashattita sannan kuma da san zuciya ko kuma ina tara wato mutanen da suka zama san zuciya ya rarraba su mutashattitatin wato wanda suka yi daidai suka daidaitu suka wawwatse wa umamin mutafarriqa da al'umma wacce take wato ainihin ita ma rababbiyar al'umma sannan Allah sallallahu alaihi wasallam duka yana tara tsakaninsu ya hada da mu yan uwan juna wa aj'alu ummatahu khayra ummatin Allah yace kuma zan sanya al'ummar ta zama ita ce fiyin al'umma ukhrijat lin-nasi wanda aka aka aka aka halacce ta ko aka fitar da ita domin ta zama alkhairi ga mutane baki daya wato a wannan ayar ta cikin suratul ali imran أخرجت للناس وكذلك جعلناكم بعثة ولتكن منكم أمة يدعون آية ذكر أخرجت للناس تعمل بالمعروف آية باين آية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتواصل معنا الله يا أهل الشعب هم من الله دون زم على غير ذلك متعني شنو أخرجت للناس تأمرون بالمعروف wato domin ku dinga umarni da kyakkyawan aiki watan hauna ainihin munkar ba ku dinga hane daga ainihin mummunan aiki wato a batun na billah shi ne kurjaddin nasu wanda aka fitar da su domin alkhairin su ne sa suka zamo a tsakanin mutane su ne masu yin sulhu ko masu saida kamar yadda ya ce a wata rabi da Allah kuma mutan wata da kuma shada a nan ina ga za mu tsaya a nan domin mun zo sai mu fara sababu insha Allah saboda za mu tashi akan hadisi shi ma mai zaman kansa insha Allah alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi ayyuhal mujahidin allahumma salli ala sayyidina muhammad fatih al-ma'ruf wal khatim lima sabaq nafi al-hadi bil haq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi abadin ila al-adid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين